أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na khawatul qur'aniya yau muna biyar ga watan biyu ga watan hudu rabi'u sani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 443 wanda daidai da goma ga watan 11 2021 muna cikin suratun nisa'i sati wanda ya wuce mun karanta ayata 23-24 nan insha Allah akwai dan ƙara shekaran wanda mu ƙara ba kenan wanda mu ƙara saba shi ne 124 wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم الله سبحانه وتعالى كتوى المحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم idan ba manta ba sati wanda ya wuce muna magana ne akan mataye wanda suke zamantowa halak ga wanda ya tashi aure daga cikin mazaje to bayan wanda Allah ya zana mana sai kuma Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i mata waɗanda suke iya ba bayu ba to su ma wannan haramu ne ga duk wani a matsayin shi namiji yayi mu'amala da su mu'amala ta tsakanin namiji da mace sai Allah ya ce sai an ba da sadaki kamar dai yadda aure yake a musulunce to a lokacin za ta zamanto halak ya ce to wanda ita kuma ba dole ba sai da waɗannan abubuwa wanda za a zana ko kuma wanda aka zana a kan sharaɗi na aure sai Allah ya ce illa ma malakat aimanuku ma'ana kenan wanda suke kuyangu kana rike da ita a matsayin baiwarka to ita wannan babu zancen sadaki ko kuma ɗaura aure ko abin da ya kama da haka sai Allah subhanahu wataala faɗa shi cewa illa ma malakat aimanukum mala ce yani illa ma malaktumuhun na bisabi kina wanda suke bayu ne bayu na hakika wanda aka yaki tsakanin musulmi da kahurai aka same shi sai malaka ta fa innahu yahillu lakum wat'uhunna to su waɗannan kina yana zamantowa halak mutun yayi mu'amala da su sai malaka ta fa innal ayata nazalat fi zalika ita wannan ayar yana ma daga cikin dalilin sabkota ita wannan ayar akwai ruwaya ta imamu ahmad daga abi sa'id al-khudri yake cewa qala asabuna sabiyan min sabya awtas sai yake cewa walahunna azwaj fakarihna an nata alaihinna walahunna azwaj fas'alna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nazalat hadhihi al-aya kenan wannan ayar daga cikin sababin sabko da ita akwai bayi wanda aka samu na autas to amma suna da mazaje to shine sai sahabbai suke taraddudi wajen mu'amala da su mu'amala irin ta bayu to sai wannan ayar ta sauko wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum sai ke cewa fastas fastahlalna biha furujahunna kenan tunda a matsayin bayu suke to sai zaman to halak kenan hukuncin da yake na iya wanda ba baiwa ba a biya sadaki a tsarma arme da alwali da wakili to wanda ana magana ne ga mata wanda suke yaya sai Allah ya ce kitaballahi alaikum hada tahrim kitaballahi katabahu alaikum tun daga farko bayanin da Allah yake mana sati wanda ya wuce an haramta maka ƴaƴanku an haramta muku iyayenku an haramta muku ƴan uwan ƴan uwanku diyansu mata duk waɗannan wanda Allah ya zana to kamar wani rubutu ne Allah subhanahu wata'ala ya rubuta akan cewa haramu ne falzumu kitabahu kenan ya kamata duk mai imani ya lazamci magana da Allah subhanahu wata'ala ya yi waɗannan wanda suka zamanto haramu a gare shi kada ya sake yi mu'amala da su kenan zai taka dokokin Allah sai Allah ya ce fa mastamta'atum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida in ko kuwa zamna da mata mana kenan abin da ya tahi a tsakaninku na jin daɗi to Allah ya ce ku ba su sadakinsu wannan shi ma kuma tilasa malaci kama tastamta'una bihinna fa'atuhunna muhurahunna fi muqabila muqabil zalik yana a ba su sadaki wannan farilla ne Allah subhanahu wata'ala ya yanka musu wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan ghaliza can bayan mun karanta aya yana akwai wanda zasu zauna da macen su yi yan kwanaki ko su yi yan shekaru wani abu da ya faru ya sake ta kuma ya amshi sadaki wallah ya ce ta kaka za ka amshi sadaki alhali kuma an yi mu'amala mu'amala ta arme Allah subhanahu wataala ya ce wa atu an-nisaa sadaqatihinna nihla ku ba mata sadakin su nasu ne Allah subhanahu wataala ya yanka musu wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a a can suratul baqara ya wuce cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce bai dace ba bai halitta a gare ku ku maza ku ruki wani abu da kuka ba mata shay'an duk karamcin wannan abun bai dace ba sai Allah ce wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al-farida to babu laihi kun yi magana da kai da wanda za ku aura za ka aura an yi maganar sadaki ga abin da za a yi ga abin da za a yi harakoki hidimomi na aure to shi kenan ita sai ta sabke maka wasu daga ciki ko kuma a sadakin ma ta baka wani abu daga ciki to shine Allah ya ce babu laihi a gare ku abinda kuka yi yarjejeniya tare da yarda ita ta yarda ta baka tana ganin akwai ɗauniya da za na aure sai ta amsho su daga cikin sadakinta wani yankin kuma sai ta ce ta baka shi to wannan Allah ya ce babu laihi shine ma Allah ya ce za faratta laha sadak in kace ga sadakinki misali a ce jika ɗari fa'abara'atka minhu ita kuma sai ta zo ta ɗan boro wani abu daga cikin sadakin sai ta baka ta baka jika ashirin ko jika talatin ko jika hamsin au shay'un yace ko wani abu kaɗan fala junaha alaika kenan yanzu kai babu laihi ka ɗauki wannan kuɗi kai amfani da shi abdullahi dan abbas sai yake cewa at-taradi an yuwa an yuwa an yuwa fiha sadaqaha abinda ke da cewa nan yarda ka cika mata sadakinta in aka ce jika hamsin to jika hamsin ne in ka bada jika arba'in ana bin ka bashi na jika goma idan jika ɗari ne jika ɗari shi ne abulad abbas ya ke wani sai ya ce sun mayu khayyira ha ya ne fil muqamu aw firaq to ko kuma akwai lokacin da za a samu aure ya kasa zaunuwa kai kuma ka yi sadaki ko bashi ne ko kuma ka ba da wasu baka ba da wasu ba to yanzu an zo rabuwa to ka cika mata sadakinta ka ba ta kayanta in yi so kuma sai ka ba ta zaɓi to zama zaki yi ko kuma gida zaki haka Allah yake fassara wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi kana abubuwan da kuka yarda da shi yarjejeniya zai za a yi magana ce za a yi mai kyau kuma kada a manta wada Allah subhanahu wataala wanda muka karanta can baya da Allah yake cewa ashuruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما صلى الله عليه وسلم سيتي من خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي to wannan ayoyi suna mana bayani akan matsayi zamantakewa na gidan aure musamman na musulmai da ya dace zamanto mai kyau akwai rayuwa rayuwa wadda take dacacciya wanda ta yi daidai da shari'a wanda ta yi daidai da urf irin rayuwar da ake ta garin wanda ba ta saba ma shari'a ba tare da kuma gane ma juna tsakanin miji da mata kada miji ya zamanto eh, dictator ma'ana abin da ya ga dama yake yi zai ɗora wani sharaɗi kuma sharaɗi mai tsanani bai ba ta shawara ba bai shawarce ta ba ba ta ma sani ba an yi so kuma daga baya sai a yi ta rikici to kaga wannan musulunci ya hana haka shine da Allah subhanahu wataala yake cewa fi ma taradaitum bihi min ba'd al-farida ana so ya zamanto akwai magana mai kyau magana ta yarda Allah subhanahu wataala ya samu dace sai Allah ya ce inna Allah kana aliman hakima Allah madaukakin sarki masani ne duk abin da zaka yi tsakaninka da matarka kuma ke ma duk abin da zaki yi tsakaninki da mijinki ki san cewa Allah subhanahu wataala ya san me kike yi kuma kai ma Allah ya san me kake yi kuma Allah hakim ne tana yawa ka ga wata kai baka santa baka kaza baka kaza mana sai Allah ya huddo wani albarka ƴaƴan da za ta aifa a samu hafizan alqur'ani a samu masu kuɗi a samu masu mulki a samu masu sarauta abubuwa wanda kai baka taba sa a tunaninka ba to wannan daga cikin hikimar ubangiji subhanahu wataala shi yasa kenan Allah ya ce mana ko da mun ki to mu yi kokarin zama mutum yayi haƙuri kuma ita ma mace ko da kin ki mijin ba kya son shi kin ga wasu halaye wanda ba kya so to haƙurin ki shi yayi a ce kin huta kina garran ba a titi ko kuma misali a je za ki je ki armi wani sai kuma ki ciza yatsa ki ce dama mijina na hari saboda za ki samu wani yanayin wanda ya wuce wannan to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ki mana bayani cewa tana yawa mu ki abu to Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa mu dace na'am
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات من المؤمن من المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات من محصنات المؤمنات نعم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض نعم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم na'am Allah subhanahu wataala yake cewa man lam yastati minkum wanda bai iya ba mana kenan eh taulan shine si'atan wa qudra baka samu kudin arme ba baka iya yin aure duk wasu abubuwa na ɗawainiya sun maka yawa a matsayin halin da kake ciki to Allah subhanahu wataala yake cewa an yanki hal muhsanatil mu'minat idan mutum ya ba shi da hali ko kuma ya mushi tsanani a ce ya armi mata waɗanda suke ɗiya waɗanda kuma sun kare kansu game da aikata aiki na alfasha kuma mumunai ne to sai Allah ya ba da dama wanda take mana ƙasa da wannan sai ce famin ma malakat aimanukum to shi kenan sai mutum ya je ya samu baiwa tunda kenan ɗawainiyar ba wani aure za a yi ba irin wannan a yi ta abubuwa masu yawa a'a da ka saye ta shi kenan min fatayatikumul mu'minat yana daga cikin ƴan matan ku waɗanda suke mumunai wallahu a'lamu bi imanikum Allah ya san imanin ba'dukum min ba'd Allah yace shashi zuwa shashi fankihuhunna sai Allah yace ku aure su bi izni ahlihinna da izinin waɗanda suke ƴan gidansu wa atuhunna ku basu ujurahunna kenan sadakin su bil ma'ruf tare da kyautatawa sai Allah ya ce muhsanatin masu kame kai ne ghairu musafihatin ba masu yawo bane na banna ko kuma ba masu aikata zina bane wala muttakhizati akhdan kuma ba masu rike abakai bane wajen aikata aiki na zina shine ake cewa auren auren wajiko fa iza uhsinna Allah yake cewa idan suka kame kansu ko kuma idan suka yi aure wasu malamai suka fassara ma fa iza uhsinna idan suka musulunta sai Allah ce fa in ataina bi fahisha idan suka aikata aiki na zina fa alaihinna nisfu suna da rabi ma ala al-muhsanati min al-azab azabar da za a ma diya kenan diya wanda ta yi zina za a mata bulala 100 kenan rabi shine bulala 50 idan baiwa ce shine mana fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu suna da rabi ma ala al-muhsanati min al-azab sai Allah ya ce zalika wannan liman khashiyal anata minkum kenan wanda ya ji tsoron wani zunubi wanda ya ji tsoron wani tsanani wanda yake tare da shi na tsananin sha'awa wa an tasbiru khairul lakum kenan ma'ana ku yi haƙuri game da abin da yake tare da ku wannan shehi alheri a gare ku in ji Allah subhanahu wata'ala wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala na so mana bayani akan cewa za ka iya samun mutum ya balaga ya girma to amma Allah bai huwace mishi ba irin abubuwa da zai yi na aure ɗawainiya da zai da kuɗin da zai biya tun da kuɗin sadaki har ya zuwa kuɗin kaya da abin da ya kama da haka to Allah sai ya ci a harmi bayu to shine kuma a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ke so mana bayanin cewa su wannan bayun saboda abin da zai biyo baya ƴaƴa da zaka samu da kuma ita zaman da za ku yi tare da ita a matsayin darajar ta bai kai ba na wancan diya musal Allah ya ce ku yi haƙuri game da abin da yake tare da ku na sha'awa shi ya yi alheri a gare ku Allah mai gafara ne Allah su mana wata'ala kuma mai jin ƙai ne tumala ya ce an yanki almuhsanatul mu'minat almuhsanatul mu'minat a nan abin da ake ne da su su ne alhara'iru al'ifaf ko afa'if kenan wanda suke ɗiya ne ba bayo ba kuma wanda suke masu kame kai ba masu aikata aiki na zina ba فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات kenan sai mala yace fatazawwaju min al-ima'i al-mu'minat arme da zaka yi na ko kuma samun baiwa da zaka yi to ka diba da kyau cewa ta zamanto daga cikin bayu mu'minai kenan tana daga cikin musulmai wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd mala yace huwa alimun bi haqa'iq al-umur wa sara'iruha Allah ya san komi ya san tabbacin shi duk abin da yake ɓoye da abin da yake bayyane Allah subhanahu wata'ala ya san shi wa inna ma lakum ayyuhan nasu az-zahir min al-umur kenan ko abin da yake a gare ku shine zahiri to wannan kenan abu ne wanda zai shiga musamman wajen haraka ta aure wani zargi zargi so da yawa yakan zuwa ya shiga ba tare da mutum ya gani ba ko kuma ya ji a'a wasu alamu ne yake gani sai ce wance kaza ne ko kuma ita ma matar wani alamu ne za ta gani sai ta ce ai mijinta kaza yake aikatawa kaza yake yi to wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'din kenan ya ku mutane ku san cewa abin da yake a gare ku shine zahiri kada ka taba tunani ko kuma kada ka taba dora wani hukunci akan abin da baka sani ba ka ce ina zato ko kuma ina tsammani to wannan duka kuskure ne Allah subhanahu wata'ala shine ya san abin da yake cikin zuciya fankihuhunna bi izni ahlihinna ku arme su da izinin iyalinsu ana abin da ake ni da shi sai nuna malaci fadalla ala anna sayyid huwa waliyul ama kenan bawa baiwa mai gidanta wanda yake shi yake rike da ita to shine waliyin ta shine zai armar da ita la tazawwaja illa bi iznihi ba za ta yi aure ba sai da izinin shi wa kazalika huwa alwaliyu abdu kuma haka idan bawa zai aure to dole waliyin shi shine wannan mai gida nashi laysa li abdihi an yatazawwaja illa bi iznihi shi wannan bawan ba zai ba arme gaba gadi a dole sai da izinin mai gidan shi malaji kama jaa fi hadis ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi izni mawalihi fa huwa ahirun duk bawan da ya aure ba tare da mai gidan shi ya sani ba ko ya bashi izini to sallallahu alaihi wasallama ce fa huwa ahirun ahirun bi ma'ana zanin yana arman shi bai yi ba to haka sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzawwiju mar'a mar'a mace ba ta armar da mace a ce ga wata ta yi arme amma kuma alwalinta mace ce da wannan ba a haka walal mar'atu nafsaha sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kuma ita ma mace ba ta armar da kanta da kanta dole sai an samu wali ya ce fa inna zaniya dan mata masu aikata irin aiki na zina hiya allati tuzawwiju nafsaha ita ce wanda take armar da kanta wanda kuma malamai sun yi bayani jiya kariya ne game da ita iya mace aka sa mata wali wanda shi ne zai tsaya ya ga cewa wannan namijin wane ne shi a ina yake dan gidan wane ne mine ne halin shi wanda ita kuma mace ya sha bamban yadda take aiki da atifa ma'ana abin da yake zo mata a zuciya in ya burge ta siffar shi in ya burge ta wajen magana ko ya burge ta wajen wayo da wasu abubuwa za ta iya ba da kai ya aure ta kuma daga baya wani abu ya faru to sai aka sa maza namiji zai zamanto alwali shi zai tsaya ya tantance ya diba ya gani kariya ne zuwa gare ta to wannan ko ya daidai da irin manganu da muke game da ita wannan sura mai girma suratul nisa'i tana kore shubaha wanda makiya musulunci suke shawawa musulunci shine kasancewar sai su ce musulunci ya tayo ma mace yanci kun ga da mun karanta ayoyi da yawa hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suna kore irin waɗannan abubuwa mana kenan wanda za a gaya ma sai dai wanda ba musulmi ba musulmin da baya zuwa makaranta ko ko bai san abin da ake yi ba to kada Allah subhanahu wataala muhsanatin ana nihi da shi duk macen da ta kame kai ba ta zina ghairu musafihat kana ghairu zawani ba sa aikata aiki na zina wala muttakhizati akhdan qala abdullah bin abbas ay akhlaqu ko akhillau wanda ba sa ɗaukan wani aboki sai mace ta ce wannan abokinta ne ko shi ma namiji ya ce wannan aboki shi ne suna zama gida guda suna zama zama irin na aure to wannan yakan faruwa da yawa a turai to wannan haramu ne bai dace ba duk wanda suke aikata aikata irin wannan su ne wanda suke aikata aiki na zina imamu da haka yake cewa zatu khalilin wahid al-muqarratun bihi in aka samu macen da tana da wannan wanda suke zama kamar zaman aure alhali ba aure ba ne kuma mutum guda ne kuma ta yarda da cewa ga irin aikin da suke aikatawa to wannan Allah ya haramta ko kuma Allah ya hana aure ta tunda ta tabbatar da wannan sai ce na Allahu an zalik yani tazwijaha ma damat kazalika in dai haka take aikatawa to bai halitta ba aure ta sai malai ya ce annal murada bil ihsani huna al islam kenan fa iza uhsinna wasu malamai suka fassara abin da ake ni da shi al-islam kenan sai mu ce idan ta musulunta wasu kuma sai suka ce at-tazwij kenan fa iza uhsinna sai mu ce idan suka yi aure wal azharu malam yace abin da yake bayyana anan a hili wallahu a'lam yace a mai da lamari zuwa ga Allah sanani na ga Allah annal murada bil ihsani ha huna at-tazwij kenan shi Ahmad Shakir yana ganin cewa abinda ake da fa'iza uhsinna ana nihi da shi idan ta yi aure yace saboda li'anna asiyaq al-aya yadullu alayhi kamar jerin aya idan muka kalli yana kwatanta cewa idan ta yi aure ne wannan duka malamai suna fassarawa dan kusanto da ma'ana na ita wannan aya mai girma zalika liman khashiya al-arata minkum bala yace inna ma yubahu nikahul ima bi shurutil mutaqaddima ya halitta mutun ya almi baiwa da sharaɗin da ya wuce bakka iyawa kuma ka ji tsoron zina to wannan shine abu sune sharaɗin baka iya arme bakka da kuɗi bakka da komi ko kuma kuɗin ka yan kaɗan ne sai kuma ga ka sha'awa ta maka yawa kana tsoron aikata aiki na zina kana tsoron ka hwada zuwa aiki na zina to wannan sai ka je ka armi baiwa yana Allah subhanahu wataala dama ce ya bada shine sai mala yake cewa ذلك لمن خشي الأرث منكم إنما يباه نكاح الماء بشروط متقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا wanda ji tsoron ya fada zina to kenan wancan hanya ta yi sauki wannan shi yayi masa alheri da ce ya aikata aiki na zina wa shaqqa alaihi sabr ala al kuma ya kasa yin hakuri sha'awa ta mushi yawa wa anat bi sababi zalika kulli kuma ya kasa wannan abubuwan gaba daya falahu hina izin malai to a wannan lokaci an yi tazawwaji bil ama kenan sai ya aure ya armi wanda take baiwa ce sai Allah subhanahu wataala ta yuridu Allahu yubayyana lakum
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم na'am والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات na'am ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما na'am يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا na'am Allah subhanahu wataala yake cewa yuridu Allahu liyubayyana lakum wannan bayani da Allah ya mana cewa an haramta daga cikin mata da wance da wance da wance da wance da kuma wanda suka zama to halaka kenan wanda ba a bayyana ba to Allah yana so ne dan ya muku bayani yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum kuma Allah ya shirye da ku hanyar waɗanda suka wuce kahin ku kenan hanya mai kyau hanya wadda take ita ce hanyar Allah madaukakin sarki wa yatuba alaikum kuma Allah ya muku gafara ya karbi tubanku wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala masani ne kuma mai hikima ne wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana so ya karbi tubanku ya gafarta muku wa yuridu allazina yattabi'una shahawat to su kuma waɗanda suke bin sha'awa abinda suke so da ku an tamilu mailan azima suna so ku karkace a bangaren sha'awa kenan ku je aikata aiki na zina mailan azima wata karkata wadda take mai girma yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah subhanahu wata'ala yana so ya sauƙaƙa muku kenan daga hukunci mai girma Allah ya maida ku hukunci wanda yake mai karami wanda za ku iya wa khuliqal insanu da'ifa an halicce nau'i na mutum akan rauni kenan mutum mai rauni ne shi musamman kuma a bangaren sha'awa namiji ko mace malaki yukhbiru Allah ta'ala annahu yuridu an yatabayyana lakum aw an yubayyana lakum ayyuhal mu'minun Allah madaukakin sarki yana so ya muku bayani ya ku masu imani ma ahalla lakum wa harrama alaikum abinda Allah ya haramta da kuma abinda Allah ya halitta kenan duk wanda muka zana wanda Allah ya haramta mu san su da kyau bayan su kuma wanda ba a ce haramu bane to kenan wanda duka zamu sa su layin waɗanda suke halak ne mimma taqaddama zikruhu fi sura mala yace abinda ya wuce irin abubuwan ayoyin da muka karanta wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum yani tara'iqihimul hamida Allah ya shirye da ku ya dora ku hanya ta waɗanda suke kahinku amma hanya mai kyau wadda take abin yabo wattiba shara'i'ahu da kuma mu bi shara'o'i shari'ar da Allah ginda ya allati yuhibbuha wa yardaha shari'ar da Allah yake so kin duk mai imani in dai ya lazamci wannan wanda aka haramta ya bar su ya je wanda aka halitta to kamar kenan ya bi hanyar yan baya hanya ce mai kyau wa yatubu alaikum Allah subhanahu wataala kuma zai karbi tubanku min al-ismi wal maharim duk aikin da kuka aikata na zunubi da kuma aikin da mutane suka aikata na haramu Allah subhanahu wataala zai gafarta musu idan sun tuba wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala masani ne kuma mai hikima ne kenan kaga nan shine hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani cewa Allah zai ce ya kai dan adam inda zunubinka ya kai ananus sama ma'ana can sama ka zo ma Allah subhanahu wata'ala ba ka yi shirka da Allah ba ka nemi gafara to Allah zai maka gafarta maka kuma sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yake cewa inda mutum zai zo da zunubi kamar teku to Allah zai zo mushi gafara shi ma kamar teku ko kuma inda zunubin shi zai kai sama da ƙasa to Allah zai kawo mushi gafara sama da ƙasa ina Allah zai gafarta maka abinda ake so mutum ya tuba ya yi nadama ya nuna cewa lalle ba zai sake aikatawa ba Allah subhanahu wataala ke cewa kul ya ibadal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku wanda kuka yi aikata aiki mara kyau ku zo ku tuba haka Allah ke kira mu to saboda haka kuma duk wanda yake da rai wanda rayuwar shi a hannun shi a yanzu yana lunwashi to Allah ya bashi dama da waɗanda suka mutu suna dawowa to lalle ne babban abin da za su tunatar da mu shine za su ce mana kowa ya yi kokarin tuba duk wani aiki da kake aikatawa ka yi kokarin barin shi ka tuba wairudul lazina yattabi'una shahawati an tabilu mailal azima ka gana cikin rahama Allah subhanahu wataala da kuma jin kanshi da yanda Allah yake masani da yanda Allah yake hakimun ga abin da yake so da mu mene da yake so da mu yana so ya gafarta mana yana so ya sanya mu hanyar wanda suka wuce hanya mai kyau to kuma akwai shaidanai wanda su kuma suna so da mu ne mu karkace karkacewa mai girma shine mana wayrudul lazina yattabi'una shahawat wanda su ba komi suke bi ba sai sha'awa sha'awar rasu sawan ya kasance sha'awa na aikata duk wani aiki wanda za su aikata ko kuma ya kasance sha'awa na jinsiya irin alaka da zai tsakanin namiji da mace sai Allah ya ce mailan azima wannan ya isa abin la'akari Allah madauki sarki bai ce ba kadai an tabilu sai ya ce mailan azima suna so ku karkace karkacewa ma ba karkacewa ba ta karba'a har sai ko kai sai sun kai ku zuwa ƙasa mala ce ridu atba'u shaytan waɗanda suke mabiya shaydani min yahudu wan nasara waz zunat daga yahudawa daga wanda suke addinin kirsanci da wanda suke ba su da wani aiki sai yaɗa zina da kuma aikata zina to waɗannan su abinda suke so an tamilu an haqqi ila al-batil mutum yana kallon gaskiya ya karkace ya karkace zuwa bata ya karkace zuwa halaka ya bar gaskiya ya koma ƙarya ya bar abubuwa wanda suke na halaka wanda Allah ya halitta ya je zuwa abubuwa wanda suke na haramu mailan azima to wannan sai yake karantar da mu irin yanayi wanda za ku gani na tallar tsiraici tallar alfasha tallar irin abubuwa waɗanda ba su dace ba wanda suke da alaƙa da abubuwa na sha'awa kaga wannan ayar wanda suka wuce can baya za su fahimce ta za su ganta amma babu wanda zai fahimci wannan ayar kamar mu da muke rayuwa a yanzu saboda yanzu hatta ƙungiyoyi ke da akwai ƙungiyoyi na mazinata ƙungiyoyi na 'yan luwaɗi mailan aziman nan har ma ya zamanto yanzu an yi zina an yi zina an yi ƙungiyoyinsu yanzu har sun wuce zina sai dai mace da mace namiji da namiji kuma da ƙungiyoyinsu a duniya za su fito a titi su yi zanga-zanga su yi magana a ba su 'yanci ta wanda shi ne wairudun lazina ya tabi yuna shahawati an tamilu mailan azima sai a ce mace ta hudda hijabi ta yi abin da ta ga dama shi ma namiji duk wani abin da zai tada sha'awa na mace shi zai aikata sau ya kasance kawai watsa labarai ne na ji ko na magana kake nan wannan shi ne irin abubuwan da suke so ƙungiyoyi na yahudawa da nasarawa musamman kuma ƙasashe na afirka ƙasashe wanda suke matalauta akan kawo musu dokoki dokokin da su saba ma addini dokokin da sun saba ma al'adu idan kuna jin labarai a kwana-kwanan nan bai wuce wata ba shugaban ghana an zo mishi da wannan daman can wancan wanda ya wuce lokacin obama shugaban amurka wancan wanda ya wuce ya zo mishi da wannan cewa idan ba su yarda ba da cewa namiji zai armi namiji ko mace ta armi mace sun hwasa ba su taimako ba su taimaka musu ba za su kula da su ba ya ce to sai dai ka a taimaka masu ko ba sa sa hannu ba ya sa a ma addini ya sa a ma kirista ya sa a ma yahudanci to shi ma wannan kuma da ya zo sabon shugaba da kuma sabon shugaba a ghana to hayan suna bibiya abu to wasu kasashen na afirka ma ba su kai ba a ce musu i su ce ban mayi a waɗancan manya-manya ne to da yawa daga cikin kasashen afirka sun sa hannu namiji zai iya arman namiji mace za ta iya arman mace alfasha dan zina daman kusan abu ne wanda yake halal a irin kasashe waɗanda suke irin namu haka afirka duk da cewa kasashen musulmai ne karo za ta biya karo ta biya patent a a gwada ta a likita ba ta da lahiya a to wannan tana da lasisi ta je ta kama gida ta yi abin da take so wannan daidai ne duk wanda zai mata magana to za a ce wannan terrorist ne ma'ana yana so ya tada zamna tsaye baya son zaman lahiya baya yana hana yancin mutane to wannan shine ma'ana wa yuridul lazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima kuma dole sai dole sai mila akari hatta alqal akwai abubuwa da ake yi wanda a da shugabanni wanda suka wuce tan shekaru ana so a shigar da su sai a hana a ce a mutane su ce ba su yarda ba saboda wannan ya sa ma addini ko kuma ya sa ma al'adu ko ko da ba je zuwa ga addini ba to amma a kwanan nan shi ma idan kuna ji akwai wani sauti a wazab yana yawo wata mace tana bayani irin abubuwan da ake ma 'yan mata da samari ƙanana yaro a shekara biyu yana iya abin da ya ga dama ɓangaren jinsi ya nemi abokiya ko ita ta nemi abokiya tana da 'yanci ta yi abin da take so duk wanda zai hana ta kamar ya toye mata 'yanci to kaga wani idan ka kalle shi menene maslahar yaron babu shi a'a kawai ana so ne ya da banna za a yi magana akan aure na wuri so da yawa a satin nan kuma labarai ina ji a cikin radiyoyi na nan in ba na jiya ba ko shekaran jiya farkon eh, kanin labarai na labaran shine arman wuri a kawo yake ta bayani yana ta shiga yana huta irin yan furojen nan to lalaci da iskanci na wuri wannan ba laihi ba ne amma arman wuri laihi ne in ka yi shi akwai doka in baba ya yi shi akwai doka in yarinya ta yi shi akwai doka amma inda za su iskance su yi abin da suke so su yi lalata a ko'ina ko su shiga tele ko su shiga rabiyo to sai ga kamar dokoki ne an shuhuda su ga sanan mutane suna iya yi to wannan tana daga cikin irin abubuwan da ya kamata mu yi la'akari da su tarbiyyar 'ya'yanmu duk wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi shugaba ne musamman a bangaren lakwal tun daga minista har ya zuwa ƙarshe duk wanda yake da mas'uliya wanda nauyi yake kan shi in dai aka kasa irin wannan kuma ya sani ya amshi wani abin duniya to lalle ya san cewa akwai jawabi yana jiran shi babba a wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma babu abin da zai ce ma Allah arnawa ma so da yawa idan aka zo musu da irin wani abubuwan sai su ce ya saba ma addinin mu ko kuma ya saba ma al'ada kai hatta a ture ba kowa ya yarda ba da armen namiji namiji ko kuma mace mace wanda ba karamin kazamta ba ne aiki ne wanda yake na mutanen annabi lut wanda kun ga Allah subhanahu wataala da ya tashi musu azaba gaba ɗaya kihe su sama ta koma ƙasa ba a so irinsu ko zuriyarsu hatta masu tunaninsu shi yasa Allah ya kihe su gaba ɗaya to kaga yanzu har ya zamanto akwai ƙungiyoyi to dole lalle mutum a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya sa zaka zamna ka karanta Qur'ani ko kuma zaka ci Al-Qur'ani ko kuma kake musulunci to lalle ne mutum ya daga hannu ya ma Allah subhanahu wataala godiya akwai aiki babba game da abin da ya shafi tarbiyya yara ƙanana abubuwa waɗanda suke na sha'awa abubuwa waɗanda suke dan idan mutum ya zamanto bai da aiki minal muttabi'ina shahawat to wannan mutumin da shi da dabba babu bambanci daidai mutum sha'awa ce a gaban shi sha'awa ta ci ko kuma sha'awa ta farji to bai da bambanci da dabba domin ta dabba aikin ta ne ta ci ta biya bukatar ta shi kenan ta yi barci kenan mutum ya zamanto bai da aiki sai sha'awar nan guda biyu to lalle shi ma ya zamanto dabba kai kuma Allah ya ka mutum ya baka hankali ya yi kuma ka manzo wanda yake ya yi kowane daga cikin manzanni aka sako da littahi littahin da ya kowane littahi aka aiko da shari'a wadda take ta ƙarshe amma Allah kiyaye mutum ya zubda kanshi saboda wani abu na duniya har ya zaman to ba yahude ko ba nasare zai maka dariya saboda su duk masu kawo irin wannan tunanin sun san musulunci me yace game da irin wannan abubuwa idan suka ganka kai ka yarda an baka kuɗi kana dariya ka sai kaza ka sai kaza suna maka dariya a zuci ga barabugur gurubi daga cikin musulmai Allah ya kiyaye Allah tsare mu Allah kare mana imani to saboda haka Allah subhanahu wataala yana son mu hau hanya mai kyau to amma su waɗanda suka rinjayar da kansu game da abin da ya shahi sha'awa to su kuma suna so mu karkace karkata wadda take mai yawa malaki fi shara'i'ahu wa awamirahu wa nawahihi wa ma yaqdiruhu lakum yana yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sauƙaƙa muku a cikin shari'a shi a cikin umarni da Allah yake idan muka diba za ka cewa akwai sauƙi abinda Allah yake hanawa za ka cewa akwai sauƙi a ciki kuma haka irin abubuwan da Allah ya kaddara mana na rayuwa yau da gobe wali haza dan haka abaha Allahu al-ima'a bi shurutihi kana Allah subhanahu wataala dan yana ganin cewa sha'awar nan tana tare da mu kuma ba ta rono magani sai wannan hanyar shi yasa Allah bai rihe koha ba baka da kudin arme babu wanda zaka arma kudinka halinka bai kaiwa to shikenan sai ka nemi baiwa malaci kama qala mujahid wa ghayruhu kana imam mujahid haka ya fassara da wasu daga cikin malamai wa khuliqa al-insanu da'ifa a ƙarshe sai Allah ya kawo magana war take mai girma Allah sai ya ce bari ma shi dan adam gaba ɗayan shi mun halicce shi mai rauni ne shi kuma wannan ku sai zai nuna maka cewa raunin namiji game da mace shi yasa musulunci ya hana wata kadaita musulunci ya hana wata magana ko kuma wani abu wanda zai hada a samu wani alaka tsakanin namiji da mace in dai ba alaka bace ta aure saboda akwai rauni a wannan bangare haka ita ma mace kuma tana da rauni game da abin da ya shafi sha'awa da namiji sai Allah ya hana kadaici Allah ya hana kaza Allah ya sa mata hijabi Allah ya sa ta zamna a gida ba ta huta sai da izini saboda kariya mana kenan shine wa khuliqal insanu da'ifa mala sai je fanasabahu takhfif kuma da Allah ya saukake idan sha'awa ta yi yawa babu kudin arme to sai a je zuwa ga bayu to wannan mala yake cewa Allah subhanahu wataala hukuncin nan da yayi ya daidai da irin rauni da dan adam yake da li da'fi fi nafsihi saboda raunin da gare shi akan shi wa da'fi azmihi wa himmatihi kuma idan wajen niyya ko kuma wajen kuzari za ga cewa shi dan adam yana da kasala akwai ruwa ta imam mai abi hatim daga tawus yake cewa kulikar insanu da'ifa yace ai fi amrin nisa'i sai ga mutum yana da rauni a bangaren namiji ita ma mace tana da rauni wa qala waqi'u imam waqi yake cewa yazhabu aqluhu indahunna sai ga ma wani in shawa ta mushi yawa hankalin shi ma zai iya huta alaka shi da mace to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ba da halli shine yin aure idan babu kudin aure sai a koma zuwa ga bayu idan babu bayu sai a koma zuwa ga shawara ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj kana ya ku taron samari wanda zai iya arme ya aure wanda ba iya aure yace fa alaihi bisawm sai mutum ya ci gaba da da yin azumi bayan ya yi azumi azumi yakan karya sha'awa kuma bayan haka nan idan ya sha ruwa sai ya roƙi ubangiji subhanahu wataala ya sauƙaƙa mishi fa innahu lahu wija'un kamar an ma mutum da daka ne to saboda haka wannan ayar sai take karantar da mu rahama Allah subhanahu wataala da kuma cewa akwai wanda ya kamata mu yi la'akari da su kada mu sake su sace mana imani su ne masu bin sha'awa Allah ya samu dace
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا نعم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم نعم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نعم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوانا كوي إيماني لا تأكلوا أموالكم كدا كتدوكي يكو بينكم سكانكم بالباطل da hanyoyi waɗanda suke ba na gaskiya ba ba hanyoyi na halaka ba illa an takuna tijaratan Allah ya ce sai dai ya kasance kasuwanci ne an turadin minkum tare da yardan ɓangaren biyu da mai saye da mai saidawa wala taqtulu anfusakum sai Allah ya ce kada ku kashe kawunanku inna Allaha kana bikum rahima Allah yana jin kanku wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka kenan wanda ya kashe kai udwanan dan ketare iyaka wa zulman dan zalunci Allah ce fa sawfa nuslihi nara lalle tabbas za mu shigar da shi gidan wuta wa kana zalika ala Allah yasira wannan kuma abu ne mai sauki idan mutum ya kashe kanshi Allah ya sa shi wuta in tajtanibu idan kuka nisanci kaba'ira manya manyan zunubai ma tunhauna anhu abinda muka hana ku inji ubangiji subhanahu wataala nukaffir ankum za mu kankare muku sayyi'atikum ayyukan da kuke yi kanana wanda suke na laihi wa nudkhilukum Allah ce dadi da kare kuma za mu shigar da ku mudkhalan karima wani mashiga ko kuma inda za ku shiga wanda yake mai karamci shine gidan aljanna to wada Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bala yati bi anwa'il makasib allati hiya ghayr mashru'a irin abubuwan da Allah madaukakin sarki mana yasa su ba shari'a bace ta kasuwanci makasib irin abubuwan da mutum zai nemi kuɗi amma kuma ba na shari'a ba ina abin da ya shahi riba da abin da ya shahi wal kimar abubuwa na caca da modi wa ma jara majira zalika malaici da kuma duk abin da ya daidai da wannan kenan idan ka ci duke dan uwanka ta hanyar modi wannan haramu ta hanyar riba ka ƙara mai wani kuɗi bisa kuɗi ta wannan kaga shi ma haramu ne ko kuma wani bai'i ne wani wani kasuwanci ne kuka yi amma akwai cuta a ciki akwai algush to wanda ka Allah subhanahu wataala ya haramta sai Allah ya ce illa an takuna tijaratan am taradin minkum sai in ya zaman to kasuwancin ne yardadde mala ce ka annahu yaqulu la ta'aqaw al asbab al muharrama kada mutum mutane ku je ku hau hanya wanda Allah ya haramta fi iktisab al amwal wajen neman arziki kenan ba neman arziki bane laifi shine mutum ya kasa tantancewa ta wace hanya zan nemi arziki to wannan ba karamin laifi bane ya kamata ka nemi hanya ta halak kenan mutumin da baya bambancewa ta wace hanya to wannan ba karamin kuskure bane kenan zai zama to shi ya bude gaban shi ta hanya halak yana so ta hanya haramu yana so to wannan baya daga cikin halaye na bayan Allah na gari bala sai ke salakin al mutajir al mashru'a allati takunu an taradin min alba'i wal mushtari idan mutum ya ci duke dan uwan shi musulmi to ya kamata ta kasance ta hanyar kasuwanci shi wanda ya saya ya yarda abin da ya saya kuma ya tabbatar shi ma wanda ya saida ya yarda abin da ya saida kuma ya tabbatar da cewa abu ne na kirki to wannan lokaci idan ka dauki wannan dukiya kayan wahan da ita dukiya ta halaka malaka wa hazil ayatu wannan aya al-karima mai girma ihtajja shafi'i imamu shafi'i ya kawo hujja da ita ala annahu la yasihu bai'u illa bil qabul in ka sai da abu wannan abin da ka sai da ko kuma shi wanda ya saya kasuwancin ba zai zama to ba kasuwanci lahiyayye sai ya zama to akwai qabul ka sai da mini eh na karba to a lokacin kasuwanci zai zama to kasuwanci imam inji imam shafi yace li annahu yadullu ala taradi nassan saboda idan muka dibi nassin ayan yana karantar da mu cewa Allah ya ce sai mutum ya yarda kenan lokacin da ka amshi abin ka gani ka rike ka yarda kenan to shikenan kasuwanci ya zama su kasuwanci na halal kun kuma yanayi ne na zamani na yanzu an tura maka a wazab an maka bokal an maka waye an gaya maka ka diba ka gani ka yarda to shikenan kasuwanci ya zama to kasuwanci na halal malai ce mimma wa min tamami taradi isbatu khiyar al majlis malaka ne zaman to zaman da ake na kasuwanci muna zaune ɗan kasuwa na sai abin kasuwan shi in dai ban rabu ba to ina iya mai damu shi ce to wane wannan abin da na saya na fasa ka bani kuɗi na wannan ya halitta halaka sai ka amshi hajarka shi kuma ya amshi kuɗin shi hadisi ya inganta a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa masu sayar da saidawa ko kuma da wanda zai saya da wanda ya saida suna da zabi in dai ba su rabu ba ni da mal abubakar muna zaune a haka ya sai da mini salula na saya muna zaune ba mu rabu ba to wannan kasuwanci yana nan har yanzu bai ida kulluwa ba ina da zabi gab da zan tashi na ce na wasa to shikenan sai bani kuɗi in bashi hajar shi to amma idan muka rabu ni na ta yi unguwa shi ya ta yi unguwa sai gobe ka ce a wannan kasuwanci na wasa to wannan sai in ya ga dama ni ban da haƙƙi ana akwai lafazin na imam bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tabaya'a rajulan idan aka samu mazaje guda biyu mutum biyu suka yi kasuwanci fa kullu wahidin minhumma bil khiyar kowa yana da zabi ko ya wasa ko a ci gaba da kasuwanci yace malam ya tafarraqa in dai basu rabu ba to in dai sun rabu to shikenan shi wanda ya saida to sai in ya ga dama yanzu kuma hukunci yana kan shi in yace mai do in baka kudinka to yayi daidai amma ba dole bane an yi ce a kasuwanci ya wanzu to shi kenan kai da kasa ya bakka da wani haƙƙi tun da kun rabu sai Allah ce wala taqtulu anfusakum Allah subhanahu wataala yana magana akan kasuwanci yana magana akan kuɗi sai Allah ce kada ku sake ku kashe kawunanku birtikabi maharimillahi mutum su rika aikata irin aikin da Allah ya- ya haramta kaga nan Allah subhanahu wataala kasancewa ya san dan adam ya san halin shi ya san ya yake so da yawa mutane sukan ci dukiyar junansu wani ma zai kai zuwa ga kisa ya zama to dan ta'adda ko ya zama to dan fashi ko kuma mutumin da zai kama mutane ya ɓoye sai an bashi kuɗi to wannan duka hanyoyi ne wanda Allah subhanahu wataala ya haramta tunda ba kasuwanci bane kuma kasuwanci ma Allah ya ce sai yardadde to ina ga kai zaka zo ka kashe wani bawa ka dauki kuɗin shi ko kuma a mutum ya kashe kanshi saboda dukiya ka tashi ka je wani wuri wanda ka san akwai hatsarin mutuwa amma kuma ka shiga saboda dukiya to Allah ya ce kada ku aikata haka wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Allah subhanahu wataala mai tausaya muku ne to dan mi ku bayo ba za ku ji tausayin kanku ba ka je ka kashe kanka saboda dukiya ko ka je ka kashe dan uwanka saboda wata dukiya kenan kaga baka tausaya ma kanka ba kuma Allah subhanahu wataala shi mai tausayi ne a gare ku akwai ruwaya ta Imam Ahmad daga Amr bin As yake cewa lamma ba'asahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yawma amzat salasil annabi ya aika Amr dan As sai yake ce mishi sai shi yake zuwa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ihtalamtu fi lailatil baridati shadida ka abin da ya shahi wala taqtulu anfusakum amr dan as sai yake cewa sai nayi maholki a cikin wani dare wanda yake mai tsananin sanyi sai ga cewa idan yayi wankan janaba zai iya shiga cikin wani yanayi ko zai kashe kanshi kawai sai ya taimama ya sallah kuma shi limami sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo sai yake haɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aiki na yi mawalki a cikin wani dare mai tsananin sanyi na yi taimama na yi sallah sai annabi ya shiru can sai annabi ya ce mishi ya amur sallaita bi ashabika wa anta junub ya ce ka yi sallah hakka ba da limanci kuma alhali kana janaba kultu ya rasulallah amur sai yake- sai na sake cewa ya ma'aiki na yi mawalki ne a cikin wani dare mai tsanani wanda kuma ina tsoron yin wanka yace kuma sai na tuna faɗa Allah subhanahu wataala wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima yace da na tuna wannan ayar fa tayammamtu kawai sai na tashi ne tayammama sai ne sallah fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul shay'a annabi sai ya dariya bai ce komai ba bai ce mishi ba sake sallah bai ce mishi ba kai laihi a to kenan wannan tana daga cikin sunna ta qaririya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to ashe duk abin da ya kasance duk karamin shi duk girman shi duk abin da kasan zai kaka zuwa ga kisa ko kuma ka shiga wata rashin lafiya wadanda maganinta zai wahala to bai dace ba mutum ya sa kanshi zuwa ga wannan halaka Allah samu dace insha Allah sati mai zuwa zamu dasa nan abinda muke daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan wanda ke da kuskure ne Allah ka fita mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi